الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na al'imam ibn qayyim da ke nan cikin tudun jikun a ƙaramar hukumar zaria ma haɗu a watan nan safiya wato safiyar laraba 23 24 ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1442 wadda wannan kuma ya zo daidai da takwas ne ko? na'am bakwai ko takwas bakwai ga watan efir shekara ta 2021 miladiya ba haɗu don ci gaba da karanta wannan littafi ko ƙarƙari karatun wannan littafi a sunanul mahturatu fi ramadan wato sunnonin da aka ƙaurace ma cikin watan ramadan littafin babban malamin hadisi sheikh muhammad nasiruddin albani allah maɗaukakin sarki ya masa rahama so in ba ku manta ba a jiya mun ɗauko wata muhimmiyar magana ce idan malam ya fara tattauna mana irin saukin musulunci da irin yadda akan samu a wani lokaci wasu su kyamaci wannan saukin na musulunci wadda kyaman saukin musulunci yake bayuwa zuwa gabarin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na daga cikin ire-iren waɗannan sauƙi da waɗansu suka kyamace su shine lokacin da mai cin wato mai sahur ya fara sahur sai ya zama ya fara sahur kafin ya koshi sai aka kira sallar asuba na biyu alfijir ya kullo to abin da yake sunna a wannan lokaci shine ya ci gaba da cin abincin shi kare yanke cin abincinsa har sai ya koshi sai malam ya fara kawo mana hadisai dangane da haka kafin nan malam ya wata muhimmiyar magana cewa da yawa daga cikin masu kiran sallah a ƙasashen musulmai suna dogaro dukkanin dogaro akan abin da ya shafi attaqayyum wadda in an ce attaqayyum ana nufin kalanda ko wata faifa da za a fitar wadda za a tsara lokutan sallah na tsawon shekara ko na wasu adadin watanni wadda hanyar da ake bi don wato don tsara wannan kalanda shine ilimin astronomy wadda shi kuma ba shi da tabbas abu ne da ya ginu bisa ga kirdado da aune-aune koda a ce wani abu ne da yake da tabbas to amma Allah maɗaukakin sarki bai dogarar da gudanan ibadan mutane kan wata kalanda da za ta bayyana ya zama a kanta ne ake dogaro dukkanin dogaro ba wa in kana masu tsara kalandan mu na Najeriya suna da kokari kwarai da gaske akasin musamman ma irin kalandan da malam yake magana akai waɗanda akan yi kwara ɗaya da za ta shafi dukkan ƙasa gaba ɗaya ita kalandan mu ta Najeriya tana da bambanci sukan bambanta ce lokutan sallah a Kano ga su lokutan sallah a Kaduna ga su lokutan sallah a Zaria ga su ma'ana akwai bambance bambance da sukan saka a cikin kalandar tare da haka da halatta mai kiran sallah ya rike wannan kalandan a matsayin madogara ba sai dai ya rike kalandan a matsayin abin da zai iya taimakon shi asalin abin dogara don fahimtar lokutan sallah su ne rana da ainihin inuwa da ainihin taurariya ketowan alfijir su ake dogaro da su ake iya fitar da lokacin sallah yayi ko bai yi ba abinda ake dogara da shi don ya tabbatar da ganin wata wannan idan da Allah maɗaukakin sarki ya halitta mana ba na'uran bature ba ba laifi ba ne ba na'uran bature ya taimaka amma aka dogara gare shi dukkanin dogaro to sai ya zama an kyala sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kallon wata da idaniya da ido ake ganin wata kamar da da ido ne ake ganin lokacin sallah ba ta hanyar kalanda kaɗai ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake to shine in ba kumanta ba mala ya fara ambata mana waɗannan hadisai da ke magana dangane da cewa in ka fara sahur sai aka kira sallah to karka yanke sahur ɗinka ka ci gaba da cin abinci kan ka'ida Allah maɗaukakin sarki yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr addinin musulunci yana da sauki ba shi da wahala duk wani wahala to ana kawar da shi a addini shine wajlib li taysir li kulli di shatat wa laysa fi dinil ilahi min shatat duk wani kunci duk wani wahala to so ake a cire shi a addinin musulunci addinin musulunci ba wahala dan ba a so wani ya je filin alkiyama ya iya samun hujja ya ce abin da yasa ban iya yin kaza ba an tsananta ne ai akwai wahala a babu wahala wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj an aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ya cire duk wani kunci duk wata wahala ana so annabi ya kawar da ita a samar da addini mai sauki budistu bi hanafiyatun sumha annabi ya ce an aiko ni da wani addini mai kakke mai sauki kwarai da gaske ba shi da wahala alladhina yattabi'una an-nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indakum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaakum 'anil munkar wa yadau 'ankum israkum wal aglal allati kanat 'alayhim duk wata wahala annabi so suke yi cire ta babu wahala a addinin nan da azumi ne kaman war haka wato da cikin watan azumi sai ga wani mutum ya rugo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mutum kabe da al-imam ibnu qayyim ya ambata a cikin littafin sa fatawar rasul yayi ta zaga malaman anguwansu sai je wajen wannan malami sai ce gafarta malam da watan azumin nan shedan ya fisge ni na je wa iyali na da rana sai ce ai sai kai kafara me kafara sai ce sai kai azumi 60 sai ce ba zan iya ba suka ce ka san ba za ka iya ba kai sai kai ye tabi sai wani ya ba shawara ya ce ka je madina can tushen magani ka samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rugo a guje sai ya zo Madina yana zuwa Madina sai ya tadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwashe labari ya bashi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa shin kana da zaka iya yin azumi wato kana da karfin da zaka yi azumi na wata biyu a jere sai murmushi yace ya rasulullah wa hal asabtu alladhi asabtu illa min siyamin to me ma ya kai ni ga duk wannan wahalar ai azumin wata ɗaya ne ina ga a ce kuma in na wata biyu sai ce to kana da bayi da zaka yanta kana da baiwa sai ce be da shi kana da abinci da zaka ciyar da miskine 60 sai ce bai da shi sai annabi ya ce jira a kawo abinci sai aka zo dubu guda na abinci sai annabi ya ce to dauki wannan buhun ka je ka rabawa miskinan garin ku da ya kama buhun haka ya jinjira ya tabbatar da abinci ne a ciki sai kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya rasulullah ina so in sanar da kai cewa ina cikin miskinan garin mu ni dai gaskiya ban san wani wanda zan ce ya fi ni wadata ga rukuwa zan ce ba wannan abu wa ya fi ni talauci wa zan ce ya fi ni talauci a anguwanmu annabi ya murmushi ya ce to je ka ciyar da iyalanka shine kafaranka wato addinin namu babu wahala a cikin ko kankani kowa zai iya sai dai mutumin da shedan ya riga ya dafarfare masa ba haka ba duk abin da aka hana ka cikin musulunci to an baka makwafin shi in aka ce wani kayye zane to za a ce ya aure in aka ce wani kayye ci haram za a ce to ga hanyoyin neman kuɗi na halal ba wani abu da aka hana ka face an baka madadin shi na halal wadda balma ya ma fi sauki da Allah mun fahimci wannan da kyau sannan ba wani abu da aka ce maka kayi wadda aka ce dole dole dole sai ka yi shi kan tsari kaza noma ta hau ko me zai faru in sallah ce sai a ce in ba za ka iya yi a tsaye ba sai ka yi ame a zaune ba ka da lafiya ba za ka iya miƙewa ba to ba za a ce dole dole ko me zai faru sai ka miƙe ba mun gano wannan da kyau azumi ne gashi an wajabta mana amma wa kalle da ayoyin azumi sai da suka maimaita a shafi ɗaya amma sai da aka maimaita sauƙi sau biyu فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين kaga aka ce in baka da lafiya in kana tafiya in kana da uzuri ka yadda zaka yi a wannan shafin aka ƙara maimaitawa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha dan a nuna maka saukin addinin musulunci tuna daga cikin ire-iren waɗannan sauki ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza sami'a ahadukumun nidaa in dayan ku yaji an kira sallah wal ina'u ala yadihi alhalin ga kwanan cin abinci a gaban shi yana ci ko ga wani abin sha yana cikin sha fala ya ba'ahu annabi ya ce kar ya daina kar ya ije abincin shi hatta ya qadiya hajatahu minhu har sai ya gama biyan bukatun shi ina ma'anar haka har sai ya gama cin abincin idza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u ina'u ta'ami in dayan ku yana ya fara ya ji kiran sallah alhalin ya fara sahur ya riga ya fara wato ya fara a cin abincin kafin lokaci yayi kafin alfijir ya kullu kafin mai kiran sallah ya kira sallah ya fara cin abincin amma kan ya gama cin abincin kuma sai aka kira sallah alhalin bai koshi ba sawa'un kana haliban a nono yake sha sharaban kunu yake sha ko ko ko wani abin sha ma'an koko ruwa ne ya ci abincin ya koshi ya kama haka zai ɗauki ruwa ya sha sai kuma aka kira sallah an gane ko ya sha ruwan shi ayyu shay'in mimma yatasahharu bihi almutasahhir ko ma menene wanda mai sahur yake yin sahur da shi yana cikin yin sahur din fasami al'abana sai ya ji kiran sallah fala yaqulu al'ana haruma at'am kar ya ce to shikenan kash ai yanzu abinci ya riga ya haramta gare ni ba dama in ci an gane wannan da kyau la ya harimu ta'amu bil azani abinci bai haramta dan an ji kiran sallah liman kana liman kana wato liman kana muktafiyan minhu ga mutumin da ya riga ya fara bai koshi ba mun gane wannan da kyau harumat ta'am la shine yace fala yaqulu al'ana kar ya ce a yanzu harumat ta'am abinci ya haramta gare ni sai ce la kar ya ce haka ya haramu ta'am abinci kan haramta ne bil azani in an kira sallah liman kana ga wanda ya kasance muktafiyan minhu ya riga ya ci abincin ya koshi don Allah kun gano wannan da kyau wato wancan ladan tana ta da jumlar farko fala yaqulu la'ana harumat ta'am kar ya ce a yanzu abinci ya haramta gare ni alhalin ya fara kan a kira sallah sai ce la wannan dashjar da kaga malam yayi yana nufin la lalle kai ya faɗa haka ya harimu ta'amu abincikan haramta ne bil azani ta hanyar kiran sallah liman kana muktafiyan minhu ga wanda ya riga ya ci abincin ya koshi kan a kira sallah ya ci abinci ya koshi kan a kira sallah ya dan tsaya haka kila ko ya dan kashin gida ko yana wani abu can kuma sai ya ji kaman kishi kishi can sai ya ji kaman akwai wani lungu da bai samu abincin ba misali to anan ba dama ya ce bari ya ƙara komawa karo na biyu bayan kuma an kira sallah wanda wannan kuma shine asali jama'a asali kai iya kokari ya zama ka jinkirta buɗe baki amma ba jinkirta wanda zai kai ka ga a tutur sai an kira maka sallah na biyu kana cin abinci ba a asali shine hadisin Zaid ibn Sabit yace sun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zama tsakanin kare sahur din su da yin iqama sallah a wata ruwaya da kiran sallah na biyu kwatankwacin yadda zaka karanta gajejjerun ayoyi 50 na alqur'ani an gano nan da kyau gajejjerun ayoyi guda hamsin na alkur'ani mai girma da Allah mun fahimci wannan da kyau ayoyi madaidaita kwatankwacinsu ya ayyukan muddassir kun fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatakir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idha nuqira fi an-naqur fa dhalika yawma idhan yawmun hasir ala al-kafirin ghayru yasir irin waɗannan ayoyi haka 'yan takaitattu kwatankwacin yadda za a karanta guda hamsin shi ne kamar kimanin minti biyar an gano nan da kyau in ka tsaya ka karanta ayoyi haka 'yan matsakaita za ga minti biyar yana iya baka daman ka karanta aya hamsin to ana bukatan daga ƙare sahur ɗinka zuwa a kira sallah na biyu to ya zama kamar gabɗin minti biyar an gano nan da kyau in so samu ne kai ya wuce haka ka ya zama ka kare saur sai da minti goma da minti sha biyar sannan ka ji ake kiran sallah wannan ba za ka ɗauki ma'anan ka jinkirta saur da annabi ya zabarar da kai karka jinkirtawa ba kuma kai ya zama a ɗabi'arka tun da ya ga wata dama da wani sauƙi na musulunci da ya zo a nan cewa ai ko da kana cikin cin abinci aka kira sallah ba cewa aka yi ka bari ba to kai kuma sai ka ɗabi'antar da kanka a tutur a kullum kai sai an kira maka sallah kana cikin cin abinci an gano wannan da kyau wanda ya haka to kuma ya canza hadisan hadisan ba ya zo bane bai ba da daman cewa ai ta cin abinci har a kira sallah a'a asali ana barin cin abinci kan a kira sallah to amma mutumin da dan jefi jefi daruran yau da gobe kila so ɗaya a ramadan din ma gaba daya kila bai wuce so biyu ba a ramadan din misali dan jefi jefi sai ya zama watan wata rana kokarin ya matse lokacin cin abincin ya jinkirta kamar da ma'aikin Allah ya nemi ya jinkirta haka din sai ya kai shi ga wata ran bai kare cin abincin ba kawai sai ya ji ana kiran sallah alhalin da jiya da shekaran jiya duka ya kare cin abincin shi ma kafin a kira sallah to yau kuma sai gashi kawai yana cikin ci sai aka kira sallah to wannan abin da yake sunna gare shi kai ba cin abincin shi an gane in ya daina cin abincin shi a wannan wurin a irin wannan wurin to ya ba sunna kauliya domin aikin Allah ya ce fala ya ba fala ya ta'ahu hatta ya ta'a hajatahu min hatta ya qadi hajatahu minhu karya baccin abinci annabi na jan kunninka karka baccin abincinka to in ka bari sai a ce ka bar sunna domin wani abu ne da annabi ya hana ka ya ce maka in kana cikin cin abinci sai aka kira sallah in baka koshi ba kakka daina har sai kai me sai ka koshi to wani sai zan bai koshin ba kuma sai ya daina anya bai saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba alal aqallin karatu ka ce masa ya bar sunnar ma'aikin Allah don Allah mun fahimci wannan da kyau to jama'a kun ji sai ce fala ya juzu laku an yazdada sharaban mutumin da ya ci abinci ya koshi ya sha ya koshi bayan wasu seconds ko wasu mintuna sai je na so ya kara kuma an riga an kira sallah to wannan bai halatta ya je ya kara shan wani abu ba au faki hatan ko ci zai ci wani kayan marmari wa qad qafa wa taraku kun gane ko min kulli ma kana ya akulu minhu alhalan duk abin da ya kawo gabansa dan ya sahur da shi ya riga ya ci ya biya bukatarsa bayan wani lokaci kuma sai shaidan ya zo ya ce mashi ai ya kamata ya kara alhalin an riga an kira sallah to wannan mutum in ya kara ya karya azumin shi kun gane ana nufin wadda ci gaba zai yi amma idan sami al'azana amma in ya ci kiran sallah wa huwa lamma yantahi ba'd bai riga ya kare cin abincin shi ba kun gane min an ya ahudha hajatahu min ta'amihi wa sharabihi wa sharabihi to nan ba a hana ya ci gaba da cin abincinsa ko shan abin shansa ba saboda ai bai riga ya kare ba ba sai daga baya zai gama far rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bi ku lahu zalika ma'aikin Allah ya halatta masa ya ci gaba da cin abinci fa yaqulu sarahatan wa bi lisanin arabiyyin mubin ma'aikin Allah yana faɗa ƙarara ballo ballo ware waje da harshe na larabci bayyanannen harshe wanda ba gwaranci ko jirge cikinsa ma'aikin Allah ya ce idan sami a hadukumun nida a wal'ina'u ala yadihi in ɗayanku ya ji an kwaɗa kiran sallah na biyu alhalin ga kwanan abinci a gabansa fala ya za ku nabi ya ce kar ya daina cin abincin ya iya kwana hatta ya ƙadiya hajataku har sai ya gama biyan buƙatar shi au ya tsulubu hajataku minku sai ya gama neman bukatar shi daga wannan abincin wal maqsudu manufa anan wurin huwan binni wal maqsudu kuna abin nufi anan bin nida'i huwan nida'u sani da aka ce in yaji kiran sallah ana nufin kiran sallah fa na biyu dan wani zai ce a kira sallan farko ake nufi a a kiran sallah na biyu wanda ke nuna alfijir ya bullo al-adhanu sani kiran sallah na biyu walaysa huwa al-adhanu al-awwal ba ana nufin kiran sallah na farko ba alladhi yusammunahu khata'an bi wato bi adhan al-imsak wanda zaka cima mutanen gari musamman a kasashen larabawa ana cewa kiran sallah na farko adhanul imsak domin da yawa daga cikin mutanen da ba sun damu ne da ilimi ko karatu ko aiki da shi ba sukan fara yin sahur ɗinsu kan ma a kira sallan asuba na farko kun gane kan a kira sallan asuba na farko a lokacin suke fara cin abincinsu to da an kira sallan asuba na farko sai su kira shi wai azanul imsak wannan mai kiran sallah ladan yana sanar da mutane ne cewa su daina cin abinci ila wani ya tashi tun karfe hudun dare ya fara sahur ko da aka zo aka fara kiran sallah na farko to a lokacin ma zai daina kiran sallah na farko wanda yake abin da ya dace bai ma kamata matukar masallaci ne da ke da tsayayyen mai kiran sallah to bai dace a fara yin sahur ba sai wannan tsayayyen mai kiran sallah ya kira sallah na farko to a zo ka lokacin sai ka fara sahur kan ya kira sallah na biyu da kamar minti biyar ka kare sahur ɗinka ranar da dalili ya sanya kana cikin wannan sahur sai kira sallar shi na biyu to wannan ba zai cutar da kai ba za ka ci gaba da cin abincinka kuma azuminka bai lalace ba don Allah mun fahimci wannan da kyau to abin da yake faɗa kenan ana hadha yajibu an na'lama annahu laysa lahu asalun an nusammi al-adhan al-awwal adhanul imsak mu sani bai da asali a musulunci a rika kiran sal a rika cewa kiran sallan farko kiran sallar da ke nuni akan a daina cin abinci ko a daina shan abin sha al'azanu sani ko azanul imsak kiran sallah na biyu shine azanul imsak shine kiran sallar da ke nuna a daina cin abinci a daina shan abin sha hadha fi sarihil qur'ani wannan ko yazo karara a cikin alqur'ani لأن الله عز وجل يقول دم الله يناتشيوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كشاء بنشي كشاء بنشا حزوا لوكا چندا وتبك انزري زي بينا مكود يكبري إنما أنا بك انزري ينا نفن توراريا na alfijir take to cikin duhun dare alhaitul abyadu farar taurariya kenan ta alfijir alhaitul abyadu shine fakin dare ba ana nufin zare wannan na dinki ba kamar da adibin hatim lokacin da aka saukar da wacan nan aya shi sai ya mata direct translation sai je siyo zare guda biyu ɗaya baki ɗaya fari yana cikin ɗakin shi abin shi ya ta cin abincin shi aka ya sa sa ƙasan matashin shi sai ya daga haka in ya hango in ya gaina a cikin duhu ba ya ce shi sai in ya hango bakin ya hango farin in har hasken ɗakin shi bai kai ga gafarin da bakin bato ba zai da cin abinci ba sai da ya zo wajen ma'aikin Allah na ba shi labari sai ma'aikin Allah ya kwashe dariya ce ai ba haka ake nufi ba alhaitul abyadu ana nufin taurariyar nan ta alfijir ta kullo fil khaytil aswad shine cikin duhun dare wato duk lokacin da alfijir na gaskiya alfajirus sadiq domin alfijir din guda biyu ne akwai na ƙarya na ƙaryan dan masu duban neman alfijir su raga gane haka akwai na ƙarya wanda shi in ya fito da kada kai za je yana kashe maka ido yana kashe ido za ga kuma ya haskaka can sararin samaniya amma ka kalli saman benayen anguwanku da saman kwanan anguwanku duk za a gaggari da duhu sai dai can sama ya yi haske kuma yana kashe ido to wannan alfajir ɗin ƙarya kenan alfajirul kadhib ake ce mishi to akwai alfajir ɗin gaskiya wanda shi in kada kai zaka ganshi dishi dishi za ga bai kashe ido za ga sama ɗin ta yi duhu duhu amma kuma alhamdulillah gari kuma ya ɗan fara haske to wannan shine alfajir na gaskiya wanda in ya bullo ba za a ci abinci ba za a sha abin sha ba an gane ko ba za a fara cin abinci ko a fara shan abin sha ba Allah kuma sai in mutumin da ya riga ya fara Allah ya taimake mu to kuma kaga wacan nan aya muqayyada ce an ƙayyace ta da wannan hadisi da muke bayani akan shi domin akwai Amr bin Abdul Mun'im ɗaya ne daga cikin manyan malamai a yau Amr bin Abdul Mun'im yana da littattafai daban-daban da ya zo zai wa littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitab da zai ma wannan littafin ta'aliki sai ya ɗauki waɗannan hadisan gaba ɗaya sai ya za'ifanta su sai ce hadisin idza wato idza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u ala yadi fala yadh'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu sai ce wannan hadisi da'ifi me dalilin shi na da'ifanta wannan hadisin sai ce hadisin ya ci karo da aya alkur'ani wata aya hadisin ya ci karo da ita sai ce wata nan aya ta baqara Allah ya ce fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl kuntacin abinci kuntashan abin sha hatta fakulu wa sharabu hatta ya tabayyana ya ce wannan hatta ɗin lilgaya ce ma'ana alfitir na bullowa ku daina sai ce a wani hadisi kuma zai zo ya ce ai a ci gaba in an raga an fara sai ce wannan hadisi ko yake karya yake kawai sai da'ifan hadisin ku samu littafin shi at-ta'liqu ala kitabil wajiz fi fiqh sunnati wal kitab amr bin abdul mun'im salim to amma wannan kuskure domin waccan nan aya shi wancan hadisi yayi kaidin ka ne ai an gane ko ita ayar mutlaqa ce shi kuma hadisin muqayyid ne ya ƙayyaje ya ƙayyade fadin aya mun gane ya fitar da wanda ya riga ya fara cin abinci shi bai cika cikin fadin hukuncin aya ba ire-iren waɗannan ku suna nan da yawa a cikin alkur'ani ka cimma aya ta zo haka da faɗinta to amma sai hadisi kuma sai ya zo ya ƙayyaje mai sai ya ƙayyade faɗin aya an gano wannan da kyau hadisin nan bai da wani matsala ku karanta inganci cikin wannan littafi gashi silsilatul ahadith sahiha littafin shi babban malami Muhammad Nasiruddin Albani samu wannan mujalladin da ke hannuna mujalladi na uku an gane ko za ga malam ya kawo wannan hadisin kuma ya tarijin shi gashi idza sami ahadukum nidaa wal ina'u ala yadihi fala yatahu hatta yaqdi hajatahu minhu ya kawo abu dauda ya fitar da shi yana cikin sunan na abu dauda al-imam at-tabari al-imam at-tabari a cikin tafsirinsa ya kawo duk manyan malamai irin su al-imam al-hakim irin su al-imam al-bayhaqi irin su al-imam amr bin hanbal duka sun fitar da wannan hadisi sun inganta shi an gano wannan da kyau bal ma ya kawo wasu hadisan ire-iren su wanda suke ƙara karfafan wancan na daga ciki hadisin wato al-husayn ibn waqid wanda ya jiyo daga abu ghalib shi kuma daga abu umama abu umama ya ce uƙimatu salatu an tsayar da sallah an yi ikaman sallar asuba wal ina'u fi yadi umar alhalin umar yana rike da kwanan cin abinci qala umar yace ashrabuha ya rasulullah kun kwalkwale ya ma'aikin Allah qala na'am fashribha ma'aikin Allah yace masa kwalkwale mun gane wannan da kyau haka al'imam ibn jarir attabar ya fitar ga isnadi ga tarijin shi nan da isnadi hassan ya ƙara kawo ta ruwaya ruwayan ibn luhai'a wadda ya jo daga abu zubair wa in kana wannan ruwaya ita tana da nakara amma akwai su ruwan da ke karfafarta shi ya ce sa'altu jabiran anir rajul yuridu siyama wal ina wa ala yadihi li yashriba minhu na tambayi jabir dan abdullahi sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum da yake so ya azumi gashi ya fara cin abinci yana cikin cin abincin fa isma'un nida sai kuma ya ji kiran sallah qala jabirun jabir dan abdullahi yace kunna natahaddathu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li yashrib in muka zauna muna hira mukan ba kanmu labarin cewa ai annabi ya ce in ka riga ka fara ka ci gaba ka sha abin shanka sai ya tarijin wannan hadisi sai sai ƙara kawo wani kuma ruwayan ta ishaq daga abdullahi ibn wato ma'aqal shi kuma daga bilalu bilalu bin abi rabah bilalu yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam udinuhu li salati al-fajr nazo wajen ma'aikin Allah in fada masa lokacin sallar asuba yayi al-fajr ya kullu wa huwa yuridu siyama sai ne gamdakatar annabi yana so ya azumi a wannan yinin fada abi ina in fashariba annabi yana ya ya fa sun malamai suka ce yana cin abinci amma kuma bai sha ruwa ba ya fara cin abinci sai dai bai sha me sai sa ka ruwa sai ya sha summa nawala ni fa sharibtu ni ma ya bani sai na sha summa kharajna ila salati sai muka fita muka je muka yi sallah ga waɗannan ruwayoyi nan da yawa malam yana ta kawo su kuma yana tarihin sun samu wannan littafin silsilatu ahadisu sahiha jeren giyan ingantattun hadisai wa shay'un min fiqiha wa fawaidiha da wani abu na fiqihun hadisan da fa'idoji kan hadisan wannan littafi ne mai matukar muhimmanci Allah ta'ala ya datar da sai ce idan tunda haka ne inna ma yah wato yukrimu at-ta'amu fil waqti alladhi tahillu fihi salatu al-fajr ashe cin abinci yakan haramta ne a lokacin da ya halatta aiwa Allah sallar asuba la fasala bainal amrai an gane ba wani lokaci da a ce haramun ne ka ci abinci ka gama sahur alfijir bai bullo ba dab da bullowan alfijir sai a ce wai haramun ne ka ci abinci a lokacin da akwai malaman da ke ba da wannan fatwa sai ce daga kaman minti goma bayan gama sahur ɗanka minti goma kafin bullowan alfijir ko minti biyar kafin bullowan alfijir a wannan lokaci duk da alfijir din bai riga ya bullo ba haramun ne ka ci abinci wai don karka zo kana cikin cin abincin sai alfitar ɗin ya kullo da aka sai ce to a ba da gap tsakanin ƙare cin abincinka zuwa kullowar mai alfijar sai su haramta cin abinci a wannan gap ɗin a'a hadisin zai dubu da sabir wadda muka ambata haɗa su na cewa ana so daga ƙare sakur zuwa ta da sallah ko zuwa kiran sallah a samu kwatankwacin aya hamsin mai kimanin minti biyar tunan wurin mustahabbi ne ya zama kana kare cin abincinka a haka ka kare cin abinci sai da kamar minti biyar sai ka ta an kira sallah na biyu to an so a yi haka amma mutumin da ya kare cin abinci ya dan ba da wannan gab na kwatankwacin ayoyi hamsin sai kuma ya je yana dan sanya dan jefa gyada ko yana bukatan ya dan ci dabino ni'ima ta'a wato sahurul mu'minin tamr annabi ya ce ana so in za ka yi sauri ka hada da dabino sai ji ai kuma yana dan jin kwaɗe yana jin kawa na dabino ko a kone tsokan nama da ɗaɗazu bai gani shi ba yanzu kuma sai ya gani ko ya buɗe fircin shi sai ya ga lakasaira ko ya ga maltina ko ya ga wani abu a ɗan wannan gab na minti biyar da ya ɗan bada to a nan wurin ba laifi ba ne ya fasa maltina ɗin shi sha ba za a ce masa haramun ne ci wani abu a wannan lokacin ba don Allah mun fahimci wannan da kyau sai ce laƙin sa ka ƙabala rubi isa'a ba wani wanda zai ce maka wai haramun ne ka bada minti sha biyar au aƙalla au aktar ko abin da bai kai haka ba ko ya wuce haka bai na wakati hilli salatul fat tsakanin lokacin da sallar asuba za ta halatta wa bai na wakati tahrimin ta'am da kuma lokacin da za a haramta abinci abadan har abada ba za a ci mana maka haka ba li'anna salata innama tajibu bi tulu'il fajr as-sadiq ai ita sallah takan halatta ne a yi ta a lokacin bullowan alfijir na gaskiya an gano wannan da kyau wato ita sallah ba ta halatta a yi ta sai lokacin ta yayi hatta kiran sallah masu kiran sallah mu kiyaye in ka kira sallah lokacin sallah bai ba fa sai ka sake ya fara kiran sallah kafin shigan lokacin sallah da minti daya sai da ya fara kiran sallah ya kalmomin farko sai lokaci ya shiga to sai an sake wannan kiran sallah ba a fara kiran sallah sai lokaci ya cika cip kar a fara kiran sallah kafin shigan lokaci duk sanda aka fara kiran sallah kan lokaci ya shiga to sai an sake wannan kiran sallah kamar mutumin da ya fara kiran ya fara tada sallah kafin lokaci ya shiga kuma sai mun yi takatsantsan da yawa so da dama ɗabi'a da al'ada da sabo kan jamu in aka riga aka saba tsayi da sallar la'asar karfe hudu ko ƙasa da karfe hudu sai ga wani yana jin kuncin a ce yau zai yi sallar la'asar karfe hudu da minti biyar a su tsakani a baya wanda lokacin la'asar baya shiga sai karfe hudu da minti biyar amma duk da haka masallatai sun ci gaba da sallah ne yadda aka saba ana sallan nan karfe hudu ba daina ba mun gano nan da kyau akwai lokacin da zai canza wani lokaci ya dan ja baya wani lokaci ya ci gaba kamar yadda muka sani to akwai sa'ad da sallan la'asar fa ba ta shiga sai ta kai kwatankwacin karfe hudu da minti biyar an gano nan da kyau sai ta kai haka a wannan kwanakin mun yi zama a majalisar malamai da malamai manya-manya na garin nan sai aka tsaya aka yi bincike na kwakwaf sai aka fahimci sallar la'asar fa ba ta shiga sai kaman karfe hudu da minti biyar amma sai gashi kuma mutanenmu ana ta yin sallah karfe hudu har a lokacin sai da muka turo malamai guda biyu muka ce je alkhairi rido a majalisun malamai su zauna su faɗakar da al'umma kan wannan gashi ana ta yin sallah kafin shigar lokaci duk wanda ya sallah kafin shigar lokaci bai da sallah sai lokaci ya cika Allah ta'ala ya datar da mu sai ce inna ma tajibu bi tulu'il fajr as-sadiq wa at-ta'amu yahrimu 'ala as-sa'imi bi tulu'il fajr as-sadiq falaysa bayna al-amrayn faslun itlaqan ai babu wani abu ba wani lokaci da za a ce maka in aka an kare sahur alfijir bai kullo ba kuma haramun ne a ci abinci babu wannan sai dai a ce an so ka gama cin abincinka kafin kiran sallah da kwatankwacin misalin minti biyar yadda za a karanta waɗannan ayoyi hamsin a nan ne lidhalika jaa fil hadith al muttafaq alayhi bain al bukhari wa muslim shi yasa ya zo a wani hadisi da bukhari da muslim suka ruwaito min hadisi abdullah ibn umar bin al khattab radiyallahu anhu a hadisin abdullah dan umar umar dan khattab Allah ya ƙara yadda a gare su annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la yaghurrannakum adhamu bilal ma'aikin Allah ya ce kar ya zama kar ku rudu da kiran sallan bilalu ai azanul awwal kiran sallan bilalu na farko ku daina ruduwa da shi fa inna ma yu'addinu liyaquma an-na'im shi bilalu yakan kira sallah ne dan ya tayar da masu bacci wa yatasakkarul mutasakkiru yakan kira sallah ne dan duk wanda zai yi safar to ya tashi yi safar wato a masallacin ma'aikin Allah bilalu ke kiran sallar farko fakulu washrab ma'aikin Allah yace ku ci gaba da cin abincinku ku ci gaba da cin shan abin sha in bilalu ya kira sallah hatta yu'azzina hatta yu'azzina ibn ummi maktub har sai amru ibn ummi maktub ya kira sallah an gane ko daga nan ku daina cin abinci ku daina shan abin sha shi shike kiran sallah na biyu a masallacin ma'aikin Allah shi wannan bawan Allah wannan hadisin yana cikin bukhari yana cikin muslim ibn ummi maktub wasmuhu amru sunan shi am an gane ko wa huwa kana barira shi asalinsa barir ne in an ce barir shine wanda aka haifa da makanta muna da al'ama makahu wanda ya makance da yana gani sai ya makance daga baya sai a ce mashi al'ama in ku aka ce abdarir shine wanda tun farko sa'ad da aka haife shi ma da makanta aka haife shi bai taba ganin duniya amma kuma yana cikin ta da makanta aka haife shi me ake ce masa darir an gane wannan da kyau وهو الذي نزل نزل في حقه قوله تبارك وتعالى shine Allah ya saukar da zattan sa yace abasa wata walla an ja akula ba. wata rana wannan mutum ya zo yana so ya shiga addini shi amrubun ummu maktub yana makaho sai ya zo majalisin annabi annabi ya lakkana mishi kalmar shahada ya shiga addini to yana zuwa ya zo gaban ma'aikin Allah annabi zai saurare shi kenan wai ga da yi kuma sai ga manya-manyan mutane su uqbatu bin abi mu'aytin su al-walid ibn al-mughira su al-ahnas bin rabi manya-manyan kafirai sai ga sun shigo fadar ma'aikin Allah sai annabi ya shagaltu da sauraron su sai ya kyala wannan bawan Allah shigon bawan Allah nan makawan nan yana tabin annabi ana ta masa jagora yana biye da ma'aikin Allah yana so annabi ya saurare shi kafin ya saurari waɗannan manya-manyan mutane an gano nan da kyau to ɗabi'a ɗan adam yanzu aka ce ga wani bawan Allah ɗalibin ilimi irin ya zo wajenka shi kenan a gefe guda kuma ga su gingima gingima masu fararen malum su kuma sun zo wajenka sai ka kana kyala ire-iren ɗaliban ilimi kana sauraron wani kana sauraron waɗancan masu manya-manyan riguna so sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gyaran annabin shana ya ce a basa wata walla annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓata da ya ɗaura fuska domin lokacin da shi wancan amrubin ummi maktum ya nace wa ma'aikin Allah sai ya saurare shi kafin waɗancan dan ya riga su zuwa sai annabi ya fusata sai hankalin shi ya tashi sai fuskar shi ta canza ya ba za ka subban da sauraron manyan mutane ba ma'aikin Allah yana kwaɗayin in waɗannan suka karɓi addini su kowannensu kusa ne a anguwan shi akwai ɗumbin jama'a ƙarƙashin shi sai fi kwaɗayinsu sama da wannan sai Allah ya ce a basa wata walla an ja a kul'a ba wa ma yi dirika annahu ya tazakka an gane haka Allah ta'ala ya ja hankalin shi au ya zakara fatan fa'uhu zikira Allah ya ce me sanar da kai ko kasancewa shi ma zo ya karɓi addini ne ya shiryu wannan yana nuna maka cewa ana gabatar da wanda ya fara zuwa an gane a ƙasanmu ne ake wannan alfarma sai ka ji a gilayin gidan mai da zarar aka ce ga wani honorable ko ga wani babban malami ko ga wani babban mai kuɗi sai a ce a fara da shi in a banki ne a'a madauki ɗabi'a ta bin layi ko kai sheikh ne ko kai honorable ne ko kai dakta ne ko kai professor ne ko kai wane ne duk girman ka ko kai sarki ne ko kai mai matsayi ne in ka je banki ana bin layi ka bi layi ba wata alfarma ita ce musulunci mun gano wannan da kyau kaga nan bin layi ne ba ai ba ina fatan mun fahimta a bi layi ɗaya bayan ɗaya karu a ce ai kai babba ne da aka kai dukkan tsallake jama'a mu daina wannan mu rika bin layi Allah ta'ala ya taimake mu to kaji jama'an kun ji jama'an musulmi sai ya ce ila akhiril ayat hadha huwa kana yu'adhdhinu al-adhan ath-thani shike kiran sallah na biyu al-adhan alladhi yahrimu bihi at-ta'am kiran sallar da in an kira shi al-abinci ya haramta wa yakillu bihi salatu salatu al-fajr sai zama sallah ta halatta sallar asuba kaifa kana yu'adhdhinu huwa qarirun ya yake kiran sallah alhalin shi makaho ne hadha su'alun yaridu bi tabi'atil hali ala azhani ba'd nas wannan tambaya ce da take zuwa kwakwalen mutane domin mai kiran sallah ana so sai ya ga alfitr kira sallah to ga wannan ba zai iya ganin alfitr ba kuma shi mai kiran sallah ne sai ya ce laqad kana amr ibn umm maktum radiyallahu ta'ala anhu wannan babban mutum amr ibn umm maktum domin wallahi sai ta kai ga in ya zo majalisin ma'aikin Allah sai annabi ya kwanta rawanin shi sai ya shimfiɗa mashi yanzu kowa ya zo zai zauna haka a tabarman masallaci ko a tarbayan masallaci to amma in amrubinin umma maktum ya zo ma'aikin Allah ya sa hula baibai rawani to sai ya kwance rawanin shi in ya kwance rawanin shi sai ya shimfiɗa a wani wuri sai annabi ya je kamo hannun shi sai zo ya zaunar da shi a kan rawaninsa mai albarka sai ce marhaban bi man ataba li fi rabbi maraba da wanda Allah na ya zarge ni sanadiyar shi sai zo ya zan kofar da shi an gane ka kalli wannan sunnar wato in mutum ya ja maka aka yi maka gyara ba cewa ba haushin shi zaka rika ji ba kai ka ja min rannan oga na yaman fata fata yaman fara kun gane a'a ka kalla sanadiyar shi aka annabi fada amma kuma ma'aikin Allah sai yana girmama shi yana kyauta masa mun gane wannan da kyau yana kiran sallar shi me yake faruwa tunda bai iya ganin alfajir yas'adu ala zahril masjid shi yana hawa saman masallaci ne ko kace saman dandamalin da ake kiran sallah huwa la yara alfajara baya iya ganin alfajir lakin yantaduru ahadal marra yakan tsaya ne saurari ɗaya daga cikin masu wucewa alladina yamurruna bihi waɗanda sukan zo su wuce da zaran yaga alamun lokaci kaman ya kamata a ce yayi sai ya hau kan dandamalin kiran sallah in ya hau kan dandamalin kiran sallah an gano nan da kyau to in mutane suka zo wucewa fa idza ra'aw al-fajr su mutane masu gani in sa ga al-fajr kada sata ya keto wantashara fil ufq ya yado a sararin samaniya qalu lahu sai su ce masa azbata azbata ai gari ya waye gari ya waye hina idan yu'azzini sai ya kira sallah anan ne malamai suka ce ashe ya halatta mai kiran sallah ya iya dogaro da wani kuma an gane ma'ana wani makwabcin shi wadda suna wuri ɗaya suna gari ɗaya sai ya aike shi ya ce wani je ka duba man kila mai kiran sallan yana da wani balagaggen yaro da ana bukatun kiran sallah gaskiya in so samu ne ya zama wadda zai kira sallah ya balaga ba yaro ba an gano nan da kyau galibi a masallatai sai muna sa yara yan tabi tabi aka suna kiran sallah an so mai kiran sallah ya zama ya balaga domin ai kaga nau'i ne na bada shaida shaida kuwa ana jin ta ne daga wa da wahala ka dauki dan mitsitsin yaro bai balaga ba ka je da shi kotu ka ce ya bada me shaida alkali ba zai karbi shaidan yaro ba to haka kiran sallah shaida ne kai shaida ne kake barwa akan lokaci yayi shi yasa an fi so ya zama balaga kuke kiran sallah ba yara in mitsi mitsi haka sarka kiran sallah ba su kam sai a koya musu amma su kira sallar da za a tsaye da ibadar Allah da ita wannan kan ba za a ba yaro dama ba sai wanda ake ganin cewa ya balaga don Allah mun fahimci wannan da kyau so ta iya yiwa wani dattijo yana kiran sallah sai ya sa dan shi balagagge ya je nima mashi ainihin alfijir ko wani yana kiran sallah ranan yana jin jikin shi dumasai dumasai sai ya ce to wani je ka duba man in ya tabbatar masa da an ga alfajir sai ya zo ce ai alfajir ya fito sai ya dogara da ganin wani dan shi sai ya kira sallah da Allah mun fahimci wannan da kyau wannan ya halatta saboda wannan hadisin antum tulaqiduna kuna anna adana amr ibn ummi maktub kana ba'da an tala alfajar wara an-nasa wa hum yamshuna fi turaqat in kana su da kyau za ka fahimci kiran sallan amurbin ummi maktob yana fayi ne bayan alfijir ya bullo mutane ma suna tafiya kan hanyoyinsu hina idin idza qila lahu asbahata asbahata azana sai ma an ce mishi gari ya waye gari ya waye sai kira sallah fa idan fil amri sa'a tunda haka ne a shafin akwai yalwa annal mu'adhdhina kana yata'akhkharu fi adanihi hatta yasma'a an-nasa yaquluna asbahata asbahata mai kiran sallah yakan yi jinkirin kiran sallah na biyu har ma sai wasu sun fadakar da shi cewa lokaci yayi summa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sannan kuma ma'aikin Allah duk da haka duk da ba wai ma daga shigan lokacin ake kiran sallan ba amma duk da haka ma'aikin Allah ya ce idza sami'tumun nidaa wal inaa ala wal inaa'u ala yadihi in ɗayan ku yaji an kira sallah alhalin ga kwanan cin abinci a hannunsa fala ya za'aku kar ya iji hatta ya qadiya hajata ko minhu har sai ya koshi sai ya biya bukatar shi fa sadaqallahu azza wa jalla hina ma qala fi awaqir tilka al ayati al muta'alliqa bis siyam babu shakka Allah ya yi gaskiya lokacin da Allah ya faɗi a ƙarshe-ƙarshen ayon da ke magana dangane da azumi Allah ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah ta'ala ya ce Allah yana son sauki ne gare ku duk wani kunci Allah baya so ga mummunai ku dai ku cika adadin kwanaki kuma ku yawaita kabbar bari kan abin da Allah ya shirye da ku na musulunci in kun haka sai ku zanto kun gode wa Allah a cikin suratul baqara aya ta 185 idan tunda haka ne minal fiqhil mustankir wallahi na daga cikin wani mummunan fiqhu wal mukhalif li hadhihi sunna fiqhun da ta sa ko ya saba ma watannan sunna an yaqula al qa'ilu me fadi ya fadi yace anna sa'ima idza sami al adana wal luqmatu fi famihi wai me kiran sallah ko mai azumi in yaji an kira sallah mai azumi in yaji an kira sallah yana cikin sahur ya jefa loma a bakin shi sai ji an kira sallah fa alayhi an yalhabaha wasu suka ce wai sai ya tofas ya fitar da wannan loma hadha tanattu'un wannan shishigi ne wa guluwun fiddini zurfafawa ne a cikin addini matsawa kai ne wa rabbul alamina ubangijin talikai wa adana wa zakkarana fi kitabihi ye mana wa'azi ya tunatashe mu a cikin littafin shi wa fi sunnati nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka a cikin sunnar ma'aikinsa Allah nughaliya fi dinina Allah ya ce kar mu zurfafa kar mu matsa a cikin addini fa ka fil qur'anil karim qa'ila Allah ya zo da shi a cikin alqur'ani Allah ya ce ya ahalul kitabi an gane ko ya ku mazowa littafi ya kuda da nasara la taglu fi dinikum kar ku matsa cikin addini ku zurfafa wala taqulu ala allahi illa alhaq duk abinda za ku faɗa in ya shafi Allah kar ku faɗi sai gaskiya ku karanta suratul nisa'i aya ta 171 wa qala lana rasuluna salawatullahi wa salamuhu alayhi annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace iyakun walguluwu fi dini ina jan kunnunku kar ku tsananta cikin addini fa inna ma halaka man kana qablakum domin yahuda da nasara waɗanda suka gabace ku sun halaka ne bi guluwihim fi dinihim saboda zurfafawa da tsanantawa cikin addini aw qala alayhi salamu ko kuma farin jakada cewa yayi inna ma ahlakal ladina man qablakum abinda ya halakar da waɗanda suka zo kafin ku guluhun fi dinihim zurfafawan su cikin addini da matsawa kai haka annabi ya faɗa cikin ingantattun hadisai an gano nan da kyau fa idza kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada bayyana lana anna fi mas'alati safuril mutasakir sa'a in ya san annabinmu ya bayyana mana sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa cikin sahur din mai sahur akwai yalwa wa fashatan babu kunci akwai sakewa hatta ya qadiya hajatahu minhu koda an wato ya faɗa mana cewa akwai sakewa hatta kala har sai da ta kai ga ma'aikin Allah ya ce idza sami'a ahadukumun nidaa in ɗayan ku yaji kiran sallah wal inahu ala yadihi alhalin ga kwanan cin abinci a hannunsa fala yazaqu hatta yaqdi hajatahu minhu kai dai na sai ya gama cin abinci fa hadhihi mashaqqa wato mashaqqan lillahi war rasul ai kaga wannan sabawa Allah da annabi ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعد مصيرا wannan sabawa Allah ne da annabi a ce wai mutum ya sa loman abinci a bakin shi sai aka kira sallah na biyu da ke nuna alfajir ya kullo sai wani ya ce wai ya tofas kan ma ya haɗe alhalin kwanan ma an ce kai ya ije ci gaba da cin abincin shi an ya kula al'insanu lillazi sami al'azana wal luqmatu fi famihi a samu malamin da zai cewa wani mutum duk in ya ji kiran sallah alhalin loma na bakin shi ya ce mashi wai alfitra war mi ha ardan ka tofas ka jefar da wannan loman a ƙasa hada laysa min sunna wannan ba sunna bace bal hada khilafu sunna ai wannan ma an saba wa sunna wa khilafu amri rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salih ya saba wa sunnar ma'aikin Allah ta qarara wa qad su'iltu kaseeran malam muhammad nasiruddin albani yace an shayin man tambaya fala ada majalan litawjihi mithli hadha su'al ban ba da kafa akwai wanda za su yi ta zunguranka to yanzu malam ko da an kira sallah ko da mutum yana da yakinin alfijir din fa ya fa fito ba to yanzu ya fa fito fa ya fa fito ya je ci gaba malam albani ka je ci gaba ka sa akwai mutum mai tambaya wani lokaci zai ta nan nagawa an gane so da yake sai an faɗa mashi abin da yake ganin shi ne shi daidai wannan ko tuntuni akwai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shaida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu adhalaku Allahu aljannata ala ma kana min amali to a lokacin akwai Abu Zarri shi kuma Abu Zarri mutum ne mai riko da addini ya fi bukatan a ɗan tsananta a ɗan tsananta haka don shi yana ganin ma in kana da kuɗi dole ne ka sadaukar duka ka jira Allah ya baka wani in yau ɗin aka baka albashinka naira dubu ɗari biyu misali to yana ganin ka fito kai watan da duk wani talaka ka bashi abin da ya halatta ka ɗauka shi ne abin da za ka ci abinci da iyalinka na san da aka baka albashin kawai in kai noman shekara abin da ya halatta ka ɗauka kawai 'yan tiyoyin da kake bukata a san da kai girki sauran dole ka raba sadaka to aka dawa zai iya wannan to Abu Zarin yana da fahimtar wannan yana kuma fassara aya alqur'ani aka walladina yaknuzuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi adhabin alim yawma yukma alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahukum wa junubukum wa dhuhurukum hadha ma kanatum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun sai na wa waccan nan aya misinterpretation wata irin mummunan fassara a haka akasin yadda ma'aikin Allah ma ya fahimce ta to amma fahimta Abu Zarrin ne Abu Zarrin kuma annabi ya yabe shi da alkhairi to rannan sai ma'aikin Allah ya ce duk mai cikakken imani zai shiga aljanna Abu Zarrin ya ce wa in zana wa in saraka ko da yana zana ko da yana sata annabi ya ce wa in zana wa in saraka ko ya zana ko ya sata ba zai shiru ba ya ce wa in zana wa in saraka ya rasulullah a fa kalli maganan nan ko da zai zana fa sata ba annabi ya ce wa in zana wa in saraka ya ƙara wa in zana wa in saraka sai da ya faɗa su uku da ya dinga maimaitawa annabi ce wa in zana wa in saraka ala ragami an fi abi zarre ko da ya zana ko da ya sata zai je aljanna ko da abu zarrin baya so sai abu zarrin ya tashi da tafi na wa in zana wa in saraka wa in saraka ala ragami an fi wa in zana wa in saraka ala ragami an a shagid abinda ake nufi a nan wurin ba an ba da lasisin da zanzanar sata ba zai shiga aljanna a ƙarshen matsaf a akhirin matsaf don duk wanda ya mutu yana zane ya mutu yana sata in ba gamdakatar ɗin Allah ba sai ya shiga wuta illa in ya shiga wutan ne ba zai tawwama ba sai an ƙona shi an ba shi kashi nawa na wannan zanen da ya me yayi sai an azabtar da shi a wuta na laifin da ya rika yi amma a ƙarshen ƙarshe ne za a ciro shi daga me daga wutan sai a sa shi a wani ruwa ma'ul haya a wanke shi to daga nan ne kuma sai a kai shi aljanna to kai so kake ka shiga aljanna a karan farko ko ko bayan sai an saka a wuta Allah ya shigar da mu aljanna a karan farko a nisanci zina a nisanci sata zinan mugun aiki ne yana iya lalata maka aikin ka gaba daya wallahi sai ka shekara saba'in kana ibada amma Allah ya sanadiyar zina sai aikin ka ya lalace gaba daya ga kofofin zina kuma analyst suna faɗin cewa ba a taba wani lokaci da ake mugun zina a duniya kamar wannan karan ba kuma har da ƙasar mu Najeriya kuma al'amarin ruwan giya ya haɗe da na tawada da fa mazinata sanannu ne gidajen karuwai ne an san su waɗannan ƴan iska ne akwatawa ne karuwai ne masu zina da su ƴan katta kuma da amin ƴan iska ne a gari kowa san su amma yanzu sai ka ga mutum mutumin kirki bai daina kirkin ba amma kuma yana iskanci kaga abul mari ya halaka ya riga lalace a kiyayi zina jama'an musulmi in ma ka san kana zina kai saurayi ne kai matashi ne kai magidanci ne dan Allah akwai rashin godiyan Allah da tocin me mata yayi zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana da matarka kuma kai zina kana da matarka ka ci amanar matarka ya za ka yi da alaki kala da kala ka kiyaye zina ka kiyaye zina akwai kisar sahibul rafis wadda al-imam ibnu abi asim ya ambata a cikin littafin al-ahad wal masani ibnu abi shayba ma ya ambata a cikin littafin a cikin littafin al-musannaf al-imam ibnu qutayba al-imam ibnu qudama al-maqdisi a cikin littafin at-tawwabin abu musa al-ash'ari dab da zai rasu ‘ya'yan suka zo suka baibaye shi sai ce uzukuru sahibar ragis ku yawaita tuna sahibin ragis ma'aboci gurasa suka ce ya abana man sahibin ragis sai su ma yana farfadowa suka mayar mashi da tambaya suka ce baba ka ce mu yawaita tuna kissar sahibin ragis man sahibin ragis ya ce wani mutum ne saboda san bautan Allah bene ya gina a gidansa ya ce kisar ta yi kama da kisar jureju ina fatan kun san kisar jureju wannan bawan Allah wadda mahaifiyar shi ta zo wajen shi kaza kaza a ƙarshe aka jarabce tun da bai saurare ta ba yana sallar nafila maman shi ta zo bawan Allah ne mai yawan bautan Allah ya je ya gina ɗakin shi ma a daji dan dai kai rika sabawa Allah sai baba shi ta ziyarce shi ranna tana ziyartar shi ta cimma shi yana sallar nafila ta cimma yana sallar nafila ta ce jureju ya ce rabbi au ummi in saurari uwata in amsa kiranta koko in ci gaba da sallata ta ci kai sun sifin saurari in ci gaba da sallah nan kyalin babata ta ƙara jureju har sai da ta kira sau uku sai ta mishi muguwa addu'a ta ce ka Allah ya ɗauki ranka sai ya nuna maka fusa kun karuwa ba ka gudo masa ka dawo daji ba sai ka walakanta wallahi sai addu'ar ta yi kama shi rannan kawai wata karuwa tana zuwa tana wucewa jikin iskalin shi jikin yan bukkan shi tana zuwa wajen wani makiyayi sai zina sai ga cikin shege ya bayyana sai ta haihu tana haihuwa ta zo da gari da ɗa ba uba sai sarkin gari ya kira ta ke lafiya ta ce ai wanda ya mata wannan ciki shine sakibu sauma jureju me wannan jureju ustaz aka ce ai jureju ustaz jureju ustaz ai tabbas jureju ustaz wannan mutumin kirkin ce ashe da man munafiki ne kan haka matasa sun je sun rusa bukkan shi an kamo shi an sa mashi hankwaf a hannu ana duka aka shigo da shi gai kawai da yamma sai gagga karo ne duk da ɗorin kirki hankalin shaitar sai tuna addu'ar da uwar shi ta mashi shi ne fa sai da aka je fada tukuna aka ce munafikin Allah ga ɗan kana munafiki ka nuna kai kan mutumin kirki ne ashe kai munafiki ne shi ne sai karɓo wannan jinjiri sai ce ma jinjirin kai yaro waye babanka man abuka sai shi yaron ne sai ce ra'il ganam babana shine mai makiyayi ba kai ne babana ba sai hankalin sarki da sauran mutane ya tashi ashe karya maka aka yi mutumin nan ai aje a gina masa buka ta zinari ya ce a a mayar mashi da ta ciyawa aka yi mayar masa amma ba mazanaci ne ba shaɗi ne aka yi mai sanadiyar addu'an wa in babarka ta kira ka ko a waya ne in kana cikin sallar nafula ka yanke ka ɗauka ana sallar a can ka manta baka rufe waya ba sai ka ga ringin din mahaifiyarka ka kalla ka wayar tana silent ka ga ringi an yi ruku'a ka gani sai ka tashi sai ka bi dai ka da ka dauki wayan mamanka matukar sallar nafila ce wannan qaulul laktilafa fi duk sallolin nafilfili ana yankewa a amsa kira kuwa in ba in mamanka ta ce wane kana sallar nafila ka ce na an mama to ballantana kana wai karatu ko ana wani meeting wai protocol protocolo mun dai mamanka ta kira ka mu rika girmama iyaye fa duk wani wanda yake da babashi wani babashi wal Allah tana kauye wani babashi tana ma wani state din wallahi kowa ya rika tuna da babashi ga azumi ya zo me ka shirya ma babanka kaji nawa ka tana zan mata za ta ci da azumi buhunan dankali nawa ka kar kai manta da babanka fa ba wata wata za ta yi maka addu'a Allah ya karba ya tofa wa garinka nono na rantse da tsarkin mulkin Allah kaman mamanka duk wanda yake saba maman shi ba zai ga da kyau ba ka rike mamanka da kyau wa bittali ka rike mahaifinka kowa ya kiyaye iyayen shi darata iyayen shi da kyau kun ji abin da ya faru a gurguje jama'a kissan ne Abu Musa al-Ash'ari yace tayi kama da kissan Jurayju shi wannan mutum shi ba daji ya je ba a gidan shi ne sai ya bene sai wani daki mihrab wurin bauta ne sai shige dakin yayi ta ibada daga sallah sai azumi sai karatu tsawon shekara 70 so da yake sakowa a shekara da haka tsawon shekara 70 ya sako so nawa kenan so 70 sakkowan shi na ƙarshe dan ka gane mugu hadarin zana sakkowan shi na ƙarshe wallahi kawai sai ya ga wata mata a sakon shi na saba'in ba mutumin da ya shekara saba'in ibada kawai ke sai ga wata mata sai ta afka cikin zuciyar shi a ƙarshe ya kasa mallakan kai sai da ya magana da ita a ƙarshe ya kasa mallaka sai da ya ja ta ya je ya ta taɓi ya ta taɓi na sati ɗaya kuma na zina ba matarsa ba ce sati ɗaya yana kwarkwasa da wannan mata ta zina a wannan ɗan ɗaki da yake ibada to daga baya sai dawo yana dama innal ladina taqaw idza masakum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun sai ankara ya kore ta da ya kore ta ya sawa kanshi nadama ya sawa kanshi ma sai ya kaskantar da kan cikin waɗansu miskine su su goma sha biyu ya ɗora a kanshi duk tako ɗaya in zai je wajensu sai ya faɗi ya sujuda ya istighfari in ya jefa kafar dama ya faɗi ya sujuda ya istighfari ya miƙe ya jefa kafar hagu ya faɗi ya sujuda ya istighfari ya jefa kafar dam a haka sai da ya je wajensu yana zuwa wajensu sai ga wani mutum mai mawadaci ya kawo masa sadakan waina guda sha dama ya saba ba su sai aka raba sai aka mutum ɗaya bai samu ba aka ce alhaji yau wahala da guda sha ɗaya ka kawo a sha biyu ne sun manta su irga cewa akwai wanda ya ƙara cikinsu to shi ne fada ya ga an kai ta daga daga wancan zai shiga wahala duk da shi ma yana jin yunwa shi wanda ya zo da gaba shi wancan su ake burrage sai ya ɗauki wainan sai ya ba wani so da ya ba wani tasa wainar shi ya haƙura a wannan daren sai ya rasu yana rasuwa sai aka auna aikin shi na shekara saba'in ɗin nan sallah azumi yawan karatu duk ibadu aka auna sai aka auna wannan zanar tasa ta mako daya wallahi alazim sai ga zanar ta fi karfin tarin jayi ibadan shekara 70 aka yi hukunci ya zama dan wuta kaga zina ka kalle da zanar ta lalata mishi ibadan shekara 70 zanar sati da ya lalata shi Allah ya taimake shi sai aka kalli wannan irin jihadi da yayi na gayunwa ga kishi ga wahala amma ya iya sadaukar da waina ga wani sai kuma a ga wannan sadakar tana da muhimmanci ita kuma ta danna wannan zina shine fa aka da aka ce to kuma zai iya shiga aljanna kissa ce rayayya ingantacciya kissa ce mauqufa laha hukumul marfu haka al-imam Jamaluddin al-Qasim ya faɗa a qawaidut tahdith kissa ce laha hukumul marfu ta tabbata kabe da ne tarihin ta farko karka yadda da zina zina mugun aiki duk matasan mu mu kiyaye wannan zama an cewa bayyinatun minal huda wal furqan watan ramadan in ka so ka tuba daga nan sai ka daina wani mugun hali har abada in ka san kai mazinaci ne to ka tuba wallahi ga watan ramadan na zuwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu na
ya ciwo bashi ya ciwo mai ɗayan shi bashi in sun ka tashi biya za su biya ne ba tare da ma an ba su yana magana magana imamu shafi'i ko yana na a cikin littafin adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman baddala aljawabul kafi liman sa'ala an jawabi shafi littafin al-imam ibn al-qayyim ya ambaci wancan nan magana cewa in kai mutum ya zina bashi ne duk waɗannan maganganun suna na a ciki Allah ya dare wa qad su'ila kuma ba abin da ke zubar da mutuncin mutum kamar zina ba sai mutum bai da daraja kawai haka kawai Allah ya jefa mishi kaskanci haka kade sai ka jabiya sai ya kaskanta Allah ya tsare mu wa qad su'iltu kaseeran fala ada majalan litawjiki in karanta wannan ko sai ya ce mislu hada su'al ban ba da dama a irin wannan tambayar fa uqaddimu ilaykum salafan anna hada alhadith mawjudun fi ashhur kutubus sana na dade ina faɗa muku shine salafan tintin na dade ina ce muku wannan hadisi na cewa in an kira sallah ɗayan ku ya fara cin abinci ya ci gaba hadisin fa yana cikin littattafan sunna fa allati min ha sunan abu sunan abi daud wallahi hadisin na cikin sunan al-imam abu daud wa huwa al-kitab al-thalith shine ko littafi na uku min al-kutub as-sitta al-mashhura cikin littafan nan guda shida suka shahara awwalu ha sahih al-bukhari kun ga na dai ne za a ce me sai al-bukhari saniyu ha sahih muslim nabi kuma me sai muslim to me na salisu ha na uku shine sunan na Abu Dawud to hadisin na cikin sunan na Imam Abu Dawud hadal hadisu mawjudun fihi wannan hadisin na na a cikin sunan na Imam Abu Dawud wannan hadisi da yace ana aka kira sallah in ka fara ka ci gaba wa kadhalika rawahu abu abdullahi al-hakim fi mustadrak haka al-imam abu abdullahi hakim a cikin littafin al-mustadrak ala sahihain al-imam al-hakim an-nasaburi shi ma ambaci hadisin wa kadhalika akhrajahu imamu imami sunna ahmad bin abd wato ahmad bin Ab- bin hanbal imamu ahlus sunnati wal jamaa al-imamu ahmad bin hanbal shi ma ya kawo hadisin a cikin musnad fi kitabihi al-azim a littafin shi mai girma al-ma'ruf shahararren littafi bi musnadi ahmad musnadi imami ahmad wato hadisin na cikin littafin musnad al-imamu ahmad fa hadha al-hadith idan wannan hadisin laysa min qara'ib al-ahadith an gane wallahi baya cikin bakin hadisai ba wani hadisi ne ba ko ba da sai an ta jayya akan shi hadisin da yake cewa in an kira sallah kana cikin cin abinci ka ci gaba ba wai bakon hadisi bane bal huwa min al ahadith al mashhura hadisi ne shahararre wallati rawaha a'immatu sunnatul qudama an gane wadda malaman hadisai na da sun ruwaito hadisin wa bi sanadin sahihi suratu hadisin da isnadi ingantacce wa kuna aqulu khatiman a ƙarshen littafin nake cewa li hadhihi kalima a ƙarshen littafi ina cewa la alla ahadakum ladayki su'alun fa nujibuhu alayhi insha Allah mala yace tayi wani cikin masu sauraro yana da tambaya sai mu amsa tambayoyi akhtimu hadhihi kalima bi qawlihi alayhi salatu wassalam zan rufe muku wannan littafi watan nan magana da zance na na faɗa muku cewa asalin wannan littafin lacca ce malam yayi a Urdun ko muhadara ce an gane musadara ce malam yayi inna allaha sai mai da shi littafi daga baya inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu rukhsahu Allah yana son in yi maka rangwami to wallahi ka aikata rangwamin da ya maka aka ce an yi tafiya a kasar to kai kasar mana Allah yana son haka an gane kama yuhibbu an tukuta azaimahu kamar yadda yake son in ya umurcin ya umurce ka da wajibai ka aikata adima wajibi ke yadda Allah yake so in ya wajabta maka abu kai to haka yake so in ya maka rangwami ka karbi rangwamin shi dukkan yi mutumin kirki in ya baka kyauta abu so kai me ka karba da wahala karimi abokinka ne kudda kudda har kai makaranta sai ka je wajen sai ɗauko littafi sai ya baka in ka ƙi karɓa ba zai ji daɗi ba an gane duk karimi in ya baka kyauta me yake so ka yi ka karɓa to haka Allah ta'ala shine karimi karimi ne Allah in ya baka kyauta ce na rage maka sallah mai raka'a hudu tun da ka je Kaduna ka yi tafiya ta koma raka'a biyu to Allah yana son ka karɓi kyautan shi an gane in ya maka rangwami Allah yana so ka aikata rangwaminsa irin yadda yake so ka aikata wajibai wa fi ruwatin kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatahu Allah yana san in ya maka rangwame karɓi rangwame shi irin yadda yake bukatan yanda yake san in ya haramta maka abu ka hannu kun gane ruwayatani inna Allah yuhibbu an tu'ta ruhsahu Allah yana san a aikata rangwamin shi kama yuhibbu an tu'ta azaimahu irin yadda yake san a aikata abin da ya wajabta arwatu saniya ta biyu kama yakrahu an tu an tu'ta ma'asiyata Allah yana son in ya in ya ce ka aikata wato ya maka rangwami ka karbi rangwamin sa an gane irin yadda kuma yake son in ya hana ka abu ka nisance shi ko irin yadda yake kin a saba masa lizalika fama yanbaghi li muslimin shi yasa bai kamaci musulmi ba an yatawarra tawarra'an baridan ya yi wani sallataccen wato tawarro kamewa kar mutum ya nuna ci duk da dai na gode Allah ka ce in ne tafiya in kasar na gode bari ma in cika wasu yana wari'i an gane Allah ba ya sa haka kar Allah ta'ala ya baka dama kana jin yunwa kana so kai saur kana kwaɗayin abincin nan ka fara kafin a kira sallah yanzu kuma an kira sallah ka ce to duk da dai halal ne amma dai in haƙura wai kana wari'i wannan sallataccen warki ne mare ma'ana an gane shi yasa bala albari ce mai tawarri albari da sallatacce ba shi da wani ma'ana an gane ko wayastan kifa an an ita'atin nabi sun sallama kar mutun ya kyamace mu annabi da'a shine yastan kifa lan yastan kifa almasihu an yakuna abdan lillahi an gane ko alistin kaf shine kyama karka ji kana kyamatan sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma hazzana alaihi cikin abin da annabi ya zabar da mu kai shi wa rahasal wa rakhasa lana fihi ko wa rakhasna fihi rangwamin da ma'aikin Allah ya mana kan mu ki karba wa bi hadal qadari kifaya da wannan da wannan iya abin da aka gabatar za mu takaita ana walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina so dan cike mana wasu bayanai guda biyu na farko jama'a kusan kasan mu muna cikin insecurity gaskiya ana cikin tashin tashina na tsaro da sauransu to mu amfani da wannan dama mu musulmai dan girman Allah mu yawaita addu'a addu'an nan ta fara tun daga lokacin da kaga watan Ramadan ya bullo da ka kalli wata haka aka ce ga wata to ba kawai ga wata Allah nuna mana annabi a'a ba haka ake faɗi an gane eh Allah nuna mana annabi ranar kiyama wannan addu'a ce mai kyau amma annabi ya karantar da mu a hadisin Talha bin Ubaidillah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya ga wata cewa yake yi Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal, wal islami rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khairin haka annabi yake fada to kai ma ka haddace watannan addu'a kai kai Allahumma ya Allah ahillahu alaina Allah ka sa mu ga karshen wannan wata bil amni cikin zaman lafiya ina fatan watannan kalma ta bil amni in muka rike tan Allah da zamu samu zaman lafiya in duk musulmai za su yi haka duk wanda ya ga wata ce Allahumma akillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allahu wato hilalu hilalu rishidin wa khairin kowa ya faɗa haka addu'a ce da ta zaman lafiya da wato harkan bandage ya tafi harkan kidnapping ya tafi tashin tashina a kauda shi mu kiyaye wannan abu na biyu duk musulmai maza da mata mai amfani da watannan dama wallahi mu ƙara kusantan Allah mu nisanci ta abin da Allah ya hana in muka nisanci abin da Allah ya hana sai ya tausaya mana so da yawa tashin tashina kan zo sanadiyan zanuban mutane ne in ka ji rashin zaman lafiya a ƙasa bayan da ana zaune lafiya mutane ne suke ta saban Allah mu daina zargin soja mu daina zargin ɗan sanda mu daina zargin kowa mu koma mu zargi kanmu mu daina saban Allah wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatin ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكبرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ana zaune lafiya sai ga rashin zaman lafiya Allah ya ce ina tabbatar muku sanadiyan zanaban ku ne ba haka ba indai ana da'a ga Allah me zai cutar da ku na rashin zaman lafiya wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi tabalakum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amnan ya abuduna ni la shirku na bi shay'a mu koma ga Allah mu yi amfani da wancan Ramadan mu koma ga Allah mu kiyaye ayyuka na ainihin zunubi da ayyukan sabo dan jarraba jarraba tana iya zuwa a haka akwai mutumin da an dauke ruwa ne lokacin Annabi Musa wala saboda zunubin mutum daya aka jarabce su da fitintunu to muna fatan mutanenmu mai amfani da wacannan dama mu ƙara kusantan Allah maɗaukakin sarki da bauta Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako Allah ta'ala ya datar da mu wannan shine ƙarshen wacannan daura da aka shirya ta ɗauke mu kwana biyar muna gabatar da ita muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka duk wani wanda ya bada gudunmuwa waɗanda suka sai musamman masu masaukin bakin ba kwamitin masallacin al'imami ibn al-qayyim muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi sun sai fetur sun sa mana sun kunna mana fankoki sun share mana masallaci mun zauna mun yi karatu Allah ya saka musu da alkhairi ya saka musu da gidan aljanna musamman limamin wannan masallaci malam Ibrahim da na'ibin sa da kullun shi ke ba musallar asubahi anan da sauran dukkan yan kwamiti muna musu addu'a ta musamman Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke zuwa wannan karatu daga nesa da garuruwa daban-daban daga angonni daban-daban muna muku addu'a Allah madaukakin sarki ya saka da alheri Allah ya ba mu ikon aiki da karatun da ke cikin wannan littafi da sauran karatuka da muke karantawa anan kuma muke wasiyar cewa wannan littafi a ci gaba da buga shi a karantar da shi a ko'ina irin yadda aka karanta littafin bidayatul suri a ko'ina anguwan nan muka fara fitowa da littafin bidayatul suri muka sa aka buga shi amma yanzu duk kaduna state din nan da katsina state katsina sun gayyace mu mun je katsina mun kwana biyu suka nemi a karanta wannan tafi ma karanta musu bidayatu suli daga nan ko ina jigawa wurare daban-daban to muna fatan Allah ta'ala yadda ya yada wannan littafi na bidayatu suli fi tabdilir rasul a duk arewacin Najeriya din nan kuma anan turin jikun muka fara aka fara karanta shi to muna fatan wannan littafi shi ma ya yadu ko ina a ƙasa a saka karatun shi a ko ina a ita karantawa Allah ta'ala ya datar da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah masha Allah to alhamdulillah liman yana mana fatan alheri chief imam na tudun jikon a sheik imam abdullahi talaf muna masa addu'a Allah ta'ala ya kara masa lafiya ina ganin har ba laifi bane kan mutum ɗaya ko mutum biyu suna da wata tambaya mai muhimmanci da suka taskace a sai mu amsa dan kai ya zama an yi karatun gaba ɗaya an karewa da Allah wani yana da wata tambaya ko ma gyara cikin abin da aka gabatar kila mun yi kuskure a wani wuri wa bai samu dama ba a samu dama faɗakar da mu ba na na ba akwai buɗe tafsiri ɗaya ga wata ramadan da a buɗe nan nake shi to to ana 27 ga wata za a buɗe tafsirin dare a masallacin juma'a na maza da daddare na dare mata kuma duka a nan za a ranar lahadi so mata kuma ranar lahadi a nan za a ranar lahadi so na mazan shi kuma ba shi na maza shi ne da daddare za a bude a masallaci daga can a can ne za a sanar da cewa zaran da zanen nan zai fara to Allah madaukakin sarki ya samu na albarka Allah madaukakin sarki ya mana gudunmuwa na alaikum salam fahimtar ne ka tofar to sai a tuka musu a hankali tun daga dai hujjoji ga dalilai kuma shari'an nan na gudana ne bisa hujja in ga hadisi wake da wata magana kuma Allah ya taimake mu wa alaikum assalam wa rahmatullah to kiran sallah na asuba akwai lokaci da ya kamata ya shigo kwado na ji wasu suka yi kiran sallah ko kamar uku da wani na kiran sallah farko na farko ko farko a'a ba ba kowane lokaci bane ba a bukatan wato ana so tsakanin kiran sallar farko da kiran sallah na biyu ba a so a samu jinkiri mai yawa a za ka ji ma tsakanin bilalu da abdullahi bin umar maktob in kana karanta hadisi za ka ji an ce tsakaninsu kawai illa an yanzu za wayar kaza da wannan ya sauka ba daɗewa za ka ji an ce wannan ya hau ma'ana in bilalu mai kiran sallan farko ya sauka yana sauka ba daɗewa abdullahi bin umar maktob yakan hau ya kira na biyu kaga kenan ba tazara tsakaninsu ba daidai bane wajen karfe ukun dare kawai ka ce ai daidai farko ne shi tun da daman da daddare ne kila shi mai kiran sallan bejin bacci ka fada kiran sallah duk mutane ka farkar da su wannan ba daidai bane gaskiya ba a son ya wuce kaman kimanin minti 15 tsakanin na farko da nawa yayi tsawo ne ya kai kaman minti 15 an kira na farko kaman minti 15 tunda daman su ake a fadakar da mutane da sun farka kawai su fara alola sun go masallaci kun gane in aka kira fa ka'ida in ya kira sallan farko to ana so kowa ya tashi to ka kira karfe uku to karfe uku kake so a tashi a yi ta zama har lokacin da alfiji zai bullo ana so da ka kira ne kowa ya farka daga nan sai masallaci to haka in ka in ya zama tsakanin na farko da na biyu bai wuce minti sha biyar ba to kaga za a tashi ya yi dan kikkinsa minti sha biyar haka in ya mugun tsanani zuwa ashirin ya kinkin tsame wanka yi wanka wadda zai Allah ya alula ya taho masallaci yana zuwa masallaci kuma an kira na biyu nan kuma a jira liman ya zo a tada sallah kun gano wannan Allah ya taimake mu lokacin azumi ba
na lokacin azumi ba eh su tashi su sai sahur da sahur gaba gaba eh shi kiran sallah gaskiya ba da shi ne ake da ba ake ba da shi ne ake farkar da mutane su su tashi su kirka abinci ba kiran sallah na sallah ne shi kuma farkar da mutane a kosa hanyoyi da kowane gari suke bi wanda a kodan da asali dai kowa ya tashi kanshi shi aka fi sani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a tashi kanshi sa abinci ba a samar da wani kiran sallah ko sanarwa da zaka ji a cikin hadisi wanda za a ce a watan azumi akan je masallaci ai wani kira saboda mata su tashi sai abinci ba to amma kowane gari da al'adarsu wasu kan dauki dan gwangwani haka ana bugawa wasu kan dauki jarka wasu kan dauki usul ana hurawa garuruwa daban-daban kai goro tashi ka sha gari kai waye waye waye irin waɗannan kowanne da wannan kun babu laifi taimakon mutane ne shi ake yi don a tashi a girki amma kiran sallah ba za a ce a tashi a kira can dare saboda a tashi mata ba su yi abinci kun gane ba a haka gaskiya tsakanin kiran sallan farko da na biyu ba a sanya tsawo sosai za a kira sallah ne don mai sahur ya tashi ya sahur daga nan ya nufo masallaci mai wanka mai alula ya tashi ya daga nan ya nufo masallaci da gaskiya kai ya wuce kamar minti sha biyar zuwa ashirin in kai la'akari da hadisan da suke zuwa za ku ka karanta sifatu siyamin nabi sallallahu alaihi za ku ji an ce da kiran sallan bilalu da kiran sallan amru bin ummu maktum an yanzila za wayar kaza in wannan ya sauka immediately wancan kuma zai me wannan zai hauka ga nuna ba ta zara ke an gane in ka sami a littafin ali hassan ali bin abdulhamid a littafin malam mashkur ya rubuta alƙaunin mubin fi a khata'il musallin a ciki cikin kurakuran masu kiran sallah da ya kawo so ya kawo kuskure da masu kiran sallah suke yi na a tashi a kiran sallan farko da tsakar dare ya ce wannan kuskure ne ku sami littafin alƙaunin mubin fi akhta'il musallin karkashin kurakuran masu kiran sallah mun gane Allah ta'ala ya tattatar da mu Allah ya ba mu lada kan aikin da muke yi na kai wani abu kuma shugaba ko akwai wasu bayanai a wata wala alaikum salam assalamu alaikum rahmatullah sai Allah ya sani